بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لا ربا عشرين دهود المحرم هجرة على دبودة الهود الأربعين دشدة wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan bakwai miladiya tana da dubu biyu da ashirin da hudu za mu shiga darasin tsira a littafin ashifa bi tarihi hukukin mustapha a ina muka tsaya wa an abi hurairata wannan can sama ke أها اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا وعن أبي هريرة رضي الله عنه an ruwaito daga sayyidina abu huraira yardan Allah ta'ala ya tabbata a gare shi ya ce mamin nabiyin anhu ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ya ce ma min nabiyin ai babu wani annabi min al'ambiya'i daga annabawa illa wa ƙar'ofiya min al'ayati ma mithluhu amana alaihi bashar ba wani annabin da Allah ya aiko daga annabawa sai an bashi sai haƙiƙa an bashi daga mu'jiza za a bashi ma mithluhu irin mu'jizan da kwatankwaci wannan mu'jizan zai sa amana alaihi bashar mutane ko kuma da aka aiko shi za su yi imani da shi a bisa wannan mu'jizan ma'ana kowane annabi za a ba shi gwargwadon mu'jizan da yake bukata wanda wannan mu'jizan zai sa mutane su tabbatar da daga Allah yake su yi imani da shi wa innama kana allazi utitu wahayan wa innama kadai kana allazi utitu abin da aka bani na mu'jiza din ya kasance ne kuma wahayin wahayi ne Allah ya wa manzo Allah mu'jizozi da yawa amma mu'jiza mafi girma wanda ya zamo madawwami wanda shine wanda ainihin babban mu'jiza da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine wahayi wanda auhallahu ilayya Allah yayi wahayin zuwa gare ni saboda haka fa arju ina kaunan an akuna aksarahum tabi'an in kasance ni ne mafi yawansu mabiya yawmal qiyamati ranar tashin kiyama tunda mu'jiza ta ta fita su gaba daya to ina kaunan in zamo in an je ta ranar tashin kiyama na fi su ainihin yawan mabiya ma'ana haza ma'anan wannan maganar indal muhaqiqina wajen malamai muhaqiqai suka ce baqa'a mu'jizatihi yana nuna wanzuwan mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ma baqiyat duniya matukar duniya ta wanzu ma'ana mu'jizan da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ne wanda matukar duniya tana nan to wannan mu'jiza suna tafiya tare da duniya mu'jiza ba za ta kare ba har zuwa ƙarshen duniya wasairu mu'jizatil anbiya sauran mu'jizozin annabawa kuma zahabat suna tafiya ne lilhini a wancan lokacin lokacin da aka ba annabin in yi amfani da wannan mu'jizan aka gama to shikenan wannan mu'jizan ya wuce sai dai labari walam yushahidha illa al-hadiru laha babu wanda ya ga mu'jizan sai wanda ya halarci zamanin mu'jizan ai duka yanzu ko na annabi Sulaimanu da muka ce iska guduwa sharun warwawa shar ai wanda suke zamanin ne suka gani yanzu mu sai dai mu karanta mujizan annabi isa na raya matattu da sauransu mujizan annabi musa sanda da sauransu ai kaga duk wanda suke gurin ne suka gani mu sai je mu ji labari ko yace aha wa mujizatul qur'an yace amma mujizan qur'ani yaqibu alaiha qarnun ba da qarni iyanan zamani bayan zamani suna tsayuwa akan ta iyanan a ganin ido kowa ko a yanzu duk mutum in aka ce mar Qur'ani mu'jiza ne in yace na mu'jizan za a iya dauko mar Qur'ani a karanta mar kawai a karanta mar sura ɗaya ce ka kawo wata irin ta duk fasahanka ko ka je ka binciko masu fasahan duniya su kawo irin ta kaga an gama da shi ko bai imani ba dai mu'jizar tana nan haka nan mu'jizozin Qur'ani gaba ɗaya suna nan a kowane zamani a ganin ido kowa gashi nan ya halarta sai dai wanda Allah ya so ya imani ya imani wanda Allah bai nufe shi da imani ba ya zama bai imani ba amma mujizan qur'ani zamani bayan zamani mujizan yana nan ana gani la khabaran ba wai labari za a ji ba a cewa akwai wani littafi ya gagari duniya zamanin shi kaza a yanzu ma yana nan inda wanda zai iya kuma ya kawo har yanzu kofa a buɗe yake har yanzu kuma ba a iya kawowa ba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama ka san a ce littafi kaman alqur'anin nan a ce baki ɗin in ka ɗauke a ciki a ranar da ka ɗauke rubama a lokacin da ka ɗauke daga an tsaya an duba za a ce an ɗauke wani abu a nan don an ce an taɓa yin mitin da aka rasa ta inda za a ɓullo ƙur'ani sai suka ce yanzu abin da za a yi mu samu wata aya a cikin ayan mu ɗan cire wani kalman da zai canza ma'anar ayar wanda canza ma'anar wannan ayan zai canza imani wanda zai kai mutum zuwa ga ainihin fita a addinin suka zauna aka yi nazari aka har aka ɗauko wannan wannan ayan wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu sai suka ce a cire gairu din kawai gairu kawai in an cire shi kaga a yawan qur'anin nan don wannan dan abin da aka cire ba za a gane ba kuma an ci gaba da karantawa yaya wa man yabtaji al-islam dinan falan yuqbala minhu kaga an canza abin gaba daya shi ke ne wannan haka ne haka ne aka buga ƙura kuma aka ce a buga biyawa a yada a duniya ko ina abin ya watse ya cuɗanyi da wancan ɗan a rasa gane ma wanne ne mai kyan To, ana yin haka da aka watsa, makaranta suna dubawa sai a ce Ƙur'ani mai iri kaza ɗin na akwai kara na gero a mai da shi a ci gaba da karantawa shikenan. Kaga an ƙara ma yawan Ƙur'anai a duniya, ba wai a ce a daina karanta shi ba kawai a mai da wannan gero. Shikenan an mai da shi kuma shikenan ya zama sauran irin sauran Ƙur'anan. To haka nan shi Alƙur'ani yake. Aha, yace wa fihi kalamun yace a cikin wannan mujiza na Qur'ani kalamun ya dulu magana yana tsawaita amma haza nukbatuhu wannan shine ainihin shine ainihin rairaye magana ma'ana shine ainihin kwaidowar magana wa qad basatna alqawla fihi haqiqa mun shimfida magana cikin mujizan Qur'ani wa fi ma zikra fihi da cikin abin da aka ambata cikin shi siwa haza banda wannan wanda muka kawo anan in ka je can asira babin mu'jizat karshen babin mu'jizozi to an shimfida magana akan wannan magana mai fadi wa an ali radiyallahu anhu arwaito daga sayyidina ali radiyallahu ta'ala an yace kullu nabiyyin dukkan annabi ubiya sab'atan jaba an bashi zababbu guda bakwai wuzara wanda za su zamo mataimakan shi rufaka za su zamo abokan shi suna tare da shi koyaushe min ummati daga cikin al'umman shi Allah ya zaba mar yace Wani wuɗiya na biyu kuma sallallahu Alaihi wasallam arba'ata ashira na jiban, amma annabin ku sallallahu Alaihi wasallama an ba shi arba'ata ashira na jiban zababbu goma sha hudu. Minhum Abubakar, Sayyidina Abubakar yana da cikinsu wa Umar wa bin Mas'ud wa Ammar wa'annan duk suna da cikin wannan goma sha hudun da Allah ya zaɓa wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa ƙayyada sallallahu Alaihi wasallam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah wannan fadi yana fadin abubuwan da Allah ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa tarsashin ainihin annabawa da manzanni da sauran dukkan halitta gaba daya kamar yadda abin da fasalin yake nunawa kenan yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah qad habasa qad habasa an makkatal fila Allah madaukakin sarki ya tsare giwa ma daga shiga makka giwa aka dauko aka nufo ainihin garin maka za a zo a yaƙi ɗakin ƙaba Allah ya tsare giwan daga garin makan ba daga ƙaban ma kan a shigo garin makan Allah ya tsare giwa yana ta ainihin shigowa gari in an fuskanto maka ya ta durƙusa ana juyawa da ita ta tashi tana ainihin sauri amma kuma gashi wa sallada alaiha rasulahu Allah ya ainihin sallada manzon shi alaiha akan ainihin garin makka din wal mu'minina da mu'minai ranan da aka yi fato makka kaga manzon Allah shi kadai ne Allah ya ba shi daman ya shiga ainihin garin Makka da shi da muminai su je su yaƙi mutanen garin Makka wa inna halata yullu li ahadin ba'di manzon Allah yace to garin Makka nan ba ta halatta ga kowa ba'di bayana duk wanda kaga ya shigo da yaƙi sai dai ta'addanci yayi amma ta wajen halarci kam yace wa inna ma uhila li sa'atan min nahari ni ma ba ma yini cikakke bane an halitta min wani dan bangaren sa'a ne ko dan bangaren yini ne min naharin daga ainihin yini lokacin da aka zo aka yi wannan fato makan iya wannan lokacin aka halitta daga nan kuma an rufe halaccin gaba daya wani irbad bin sariya an ruwaito daga irbad dan sariya yace sami'tu rasulullah naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa inni abdullah ni bawan Allah ne wa khatimun nabiyina ni ainihin cikamaki ne wa khatiman nabiyina kenan ko ni a wa khatimun nabiyina zai zama saboda ainihin khabaru inna ko wa khatimun nabiyina kuma ni ne cikamakin annabawa wa inna adama lalle annabi adam la munjadilun yana can sare fi dinatihi a cikin yamun shi a wannan lokacin ni bawan Allah ne ni cikamaki ne na annabawa wa idatu abi ibrahima kuma ni ne alƙawarin babana annabi ibrahim roƙon Allah da ya da yace rabbana fa'as fihim rasulan minhum to ni ne rasulan minhum din wa bisharatu isa kuma ni ne bisharan nan na annabi isa ibn maryama da yau jama'an shi bishara yake wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu ahmad yace to ni ne ahmad din وعن ابن عباس أرويت رجع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال يشي إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم عبد الله بن عباس yace Allah ya bibita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa ma'abuta sama da annabawa gaba daya salawatullahi wa salamu alaihim qalu sai almajiransa suka ce fama fadluhu to yaya matsayin fifikon nashi yake ala ahli sama'i a bisa ma abota sama din qala abdullahi ibn abbas yace ku karanta mana inna allaha ta'ala qala allah madaukakin sarki ya bade li ahli sama ga ma abota sama yake cewa wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi duk mutumin da yace inni ilahun ni abun bauta ne min dunihi ba allah ba zuwa ƙarshe kaga Allah ya ce za mu saka mar da wutan jahannama haka muke saka wa azzalimai kaga wannan da na sama din yake duk wanda ya kuskure ya faɗi wannan to fa wuta zai je amma da aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala li muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fatahna laka fataha mubina al'aya zuwa ƙarshe kaga shi babu zunubin ma ake cewa kaddara da za ka yi ma an gafarta ma wayancan kuma ake cewa duk wanda ya kuskure ga yadda za a yi da shi kaga bambancin kenan kanu suka ce to fa ma fadlu alal anbiya menene ainihin fifikon shi ga annabawa da kace Allah ya fifita shi ga annabawa gaba daya hala sai yace inna Allah ta'ala qala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalnaka wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu aiko wani manzo ba sai ga harshen jama'an shi mun aiko shi ga wa'annan jama'an ya je musu wa'azi kaga kowane annabi an aiko shi ne ga wasu bangare na mutanen shi waila adin akawun huda waila samuda akawun saliya waila madiyana akawun shar haka nan dai kowanne ana aika shi zuwa wasu ainihin jama'a amma wa qala li muhammadin Allah sai ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi ai ba mu aiko ka ba sai gamewa ga mutane gaba ɗaya kaga da ma ɗinnan da illa ɗinnan ya nuna ainihin ƙarfafa ainihin hasari na ainihin aiko manzo Allah kan ainihin jama'a gaba ɗaya yace ba mu aiko ka ba sai ga jama'a gaba ɗaya anan malamai suka ce Allah da yake linnasi ɗinnan ba wai iya al'umman shi ba har na baya gaba ɗaya kaddara da a ce za su yi zamani da manzo Allah to su ma Allah ya aiko manzo Allah wajen su dole in wani annabi suke bi su bar shi su biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cewa da annabi Musa yana raye ba abin da zai rubuce shi sai ya zo ya bi ni kuma annabi Isa nan gaba zai zo in ya zo zai zo a matsayin al'umman manzon Allah kaga kenan ashe manzon Allah ya aiko shi ga jama'a gaba ɗaya ne duk wani wanda ya rayu a zamanin manzon Allah to Allah ya aiko manzon Allah zuwa gare shi wajibi ne imani da shi